Ni tufan din mina.
a yi nuna gina ce a Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam
sai da bulbalar ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
mun suna da rukuni suna da rukuni
Yace al darasinmu na karatunmu na littafin Fatul Jawad na askari wanda ake kiransa da Kitabul Irshadi. Za mu tashi halka na fudu muna cikin Kitabus Salati ko?
na faslun almunfaridu bi salatin yundabu ilal i'adati fi jama'atin illal magriba wanda yayi sallah shi kadai almunfaridu bi salati wanda ya kadaita da sallah to yundabu ana so mustahabi ne ya sake sallar cikin jam'i in shi kadai yayi illal magriba sai dai magariba kai sallah kai kadai ka zata an yi sallah da ka zo masallaci ai ba a yi sallan ba to zaka iya shiga kai sallah amma mamuman a halin mamu za ka yi ba za ka zama limami ba illal magriba sai magariba ba za ka maimaita shi ba wa kazalika isha hakanan isha ba da wutiri bayan wutiri shi ma ba za ka sake ba inda har ka yi wutiri ka sallar isha kai kadai bayan ka sallar isha kai shafa'i da wutiri to shikenan ba za ka sake isha ba yu'idu bi niyyatil fardi kuma zai sake ne da niyyan farilla ba niyyan nafila ba wa yukrahu karahiya ne li ghairi ratibi iqamatul jama'ati ba'dahu li ghairi ratibi in ba- in ba limamin ratibin ba limamin masallatin ba wani yayi jam'i bayan sa
bayan shi ratibi ke bayan shi ratibi din amma misali an yi sallah shi ratibin ya zo so zai iya yi labil aksi a banda ba- labil aksi ai fi i'adati salati fil jama'ati eh ba zai yi ba shine labil aksi din ai fi i'adati wajen banda in wajen mayar da sallah cikin jam'i wa yuqra'u an yusalliya jama'atan ah, eh. wala takraruha bi masjidin larati walau ba karahiya ba ne maimaita sallah a masallacin da ba shi da ratibi waman adraka ba da salati duk wanda ya riski wasu sashen sallah lam ya ba zai tashi ba illa ba da salami imamihi sai dai bayan sallamar limaminsa fa in kama qablahu idan ya tashi ka gabaninsa to lam ya tadda ma fa'ala da zai lissafa abin da ya aikata ba wa ada zai dawo li yaquma ba'dahu dan ya tashi bayan sa ko li yakdiya ma fatahu ala sifati dan ya rama abin da ya wuce shi ala sifatihi a bisa sifansa Mm. ala sifatihi a bisa sifansa Mm. ine ce wala tukrahu takraru jam'i salatin bi masjidin ba karaya bane jam'in sallah masallatin da larati balahu ka masjidi suki kamar masallatin kasuwa wani ta haƙi eh nan tasha irin su masallatin filin abin nan gidan mai wanda an tashi an an tsaya an sha mai an yi alwala hanya sai a wuce to wannan masallatin jam'i so 100 za a yi ma babu mushkila wa tudraku salatu bi raka'atin la biduniha ana riskan sallah ne da raka'a daya la biduniha amma banda kasa da raka'a ka zo ka tarar an daga daga ruku'u na karshe ka zo ka ce Allahu akbar to baka samu sallan ba lakin ko juma'a ma bayan an daga daga raka'a na biyu to azhar za ka yi to jiya za ka ga mutum ko ta yi abin nan sujada biyu ya samu in ya da za ka ji bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah yana kwalla karatun kuma ya raka biyu kaga wannan rayin sanin wadda yawa za ka ga mutane kuma sun ginu akan wannan malam eh in baka samu rak- in baka samu sa- ɗayan ƙarshen ba an tare daga ruku ka zo ka jona to azhar za ka yi ya ce lakin nau ya bini ala irami sai dai zai gina akan harka- haraman da ya yi a- tare da liman din a lokacin allahu akbar to ba sai ka da wani kama ba fa in adrakahu rakian aw sajidan kabbara lil irami summa lil hawi sannan idan ya tarar da limami ya- a cikin halin ruku'u ko a halin sujada to zai kabbara na harami kabbaran harama sannan ya kabbara na sunkuyawa na ba zai wace Allahu akbar ba sai wace Allahu akbar kuma sai kai su kabbara na abin nan wa qa'iman lil ihrami faqat in limamin ka tarar da shi yana tsaye to za ka yi kabara takbiratul ihram ne kadai na'am faslun yajibu tartibul fawaiti ma'a dhikri khamsun fama dunaha tuqaddamu alal hadirati ba wajibi ne tartibul fawaiti jeranta sallolin da suka tsere ma'a zikiri tare da tunawa kamsun aka ce fawaiti din su ne sallah biyar kuma duna ha abin da ke ƙasa da biyar din yau a ko kuma kamsun in biyar fama duna da abin da ke ƙasa da biyar ne to tuqaddamu alal hadirati za a gabatar da su akan na lokacin na'am eh kamar sallan isha ne ka tuna ba kai asuba asuba da azar da lasar da ma- magarba ba kaga raka hudun to she kayi su kuma za ka yi isha na'am wa tabtulu bi dhikrihi fiha sallah yana lalacewa idan mutum ya tuna fa'i sallan da ya wuce din kuma a cikin sallar na'am kana cikin sallah she ka tuna kana cikin azhar baka- she ka tuna baka yi la- baka yi asuba ba to azhar din ya lalace na'am wa ba da ha yu'idu ha fil waqti ko na'am in bayansa ne to zai sake ta fil waqti wa ma zikri tartibi hadirataini shartan wa ma zikrin tartibu hadirataini ko menene ce wannan bayan ya yi hadiran sai tuna abu nan ya tuna abin nan din fawaiti din yan ya zai fawaye din sai sake maimaita ita hadira din a lokacin lokacin sa ya wuce kuma shikenan lokacin shikenan ya wuce amma a ciki ne wata eh da kullu ya da tun wa kullu yaratin fil waqti tuhayya fadila na'am waliyati bi adadin ma yubri'uhu sai ya zo da adadin abin da zai kubutar da shi misali in yi shakku bai san lo- sallar lokaci nawa ake abin nan nisa na'am fa fi nahariyatin majhulati aynin yusallin nahariyati na'am idan sallar azhar da la'asar sune sallar da ake yin su da rana na'am majhula ko kuma an jahilci wanne ne kai dai ka san azhar ko la'asar a cikin su ne wata sallah ake binka na'am to sai ka yi sallan azhar da la'asar din duka wa fi layliyatin kadhalika al isha'aini hakan kuma layliya ne ka a ji sallan dare ne to sai ka yi sallan garba da isha na'am wa fi jahlihi min ayyihima to in kuma ya jahilci cewa sallan ta ta rana ce ko ta dare na'am to sai ka yi sallan lokaci biyar duka na'am Mm, sal- to sallan dai na dare ne ko na rana ne to sai kai sallah lokaci biyar wa fi sunnataini la yadri sabiqata salasan in kuma biyu ne amma bai san wacce ce farko ba na'am ko azhar ne ko la'asar ko la'asar na'am to sai ya uku kaga misali azhar azhar ya zan da biyu ake ribin sa na'am to sai bai san wacce ce ta riga wata ba sai yanzu sai azhar sai la'asar je la'asar sai za su ke mata ya sake mai ta azhar na'am yidin mutum yu'idul zai maimaita sallar da ya soma da ita na'am wa mutawaliyataini majhulatayil aini sallolin ajire amma an jahilci zatin su na'am wasabki to sittan na'am
kansa kazalika law nasiya salataini min yawmin wa layla la yadri al-layla qabla qabla an-nahar aw an-nahar qabla al-layli to salla sitta salawatin gaba da na'am eh sai ya soma da azhar iktiyaran na'am wa in bada bi gairi ma aji zahu wa ayu salatin bada biya a adaha na'am ya sallar da gasto ita sallar shi ka sake mai ta biyar za ka shi yi yasa ga shida kowace kamar Eh.
mai wacce ka fara da ita nan shi ga kawai za da ka yi.
kaga azhar in kai Yasa zama azhar tushe.
la'asar magariba Na'am.
isha asuba kuma yake sake yin azhar din na'am
wali salasin sab'an shi ma zai maimaita na faɗa mm tunda mutawaliyatayn to su uku ne a jere amma kuma ka jahilci ainin su sai kai sallah lokaci bakwai na'am wa inna siya salasa salawatin ala sharɗi alladhi zakarnahu wa qada sab'a salawatin na'am wa rabi'an samani da Allah na karatu wa rabi'an samaniya
na kalma na asali idan fudu ne ya manta fudu to ya ya rama bak- takwas na'am eh a jere fudu ne a jere amma wanne ne a cikin fudun sai ga raka takwas wa khamsan tis'an na'am in biyar ne to shi ma wancan ka'idan zaka rama lokaci tara Mm.
na'am cire ƙa'idar wa ma la yusihinna yusalli abinda gobe ba yi da adadi ba ba zai iya kiyaye su wato bai kiyaye su wato zai salla zai salla hatta ya gili bala zanni bara'atu har bara'arsa kubutansa ya yi rinjaye a zatonsa wala yumna ulqada fi waqti karahatin ba a kira masalla ba a lokacin da aka ki yin nafila misali kamar bayan la'asar ko bayan asuba duk zaka iya yin ramuwa na'am
La- wala fi gairihi ba a ƙi ba a wani lokacin sa lokacin karaha ko lokacin da ba kana kara ba na'am wa tariku salati tahawunan li kuruji waqti haddaruri ko wanda ya bar sallah saboda walakan da sallah har lokacin sa na daruri ya fito na'am to yudrabu za a zane shi wa yuhaddadu za masa barazana ba da amrihi salasan ko na'am bayan an umarce shi sau uku fa in fa'ala idan ya aikata aw wa'ada ko ya ce wallahi zan nayi alƙawari zan yi wal mashhuru am shikenan kenan ko jawo da ce in jawabu za cuzin ne shikenan na'am
ina ma wallahi kala ana af'alu yuqtalu ko da ya ce zan yi to za ka kashe shi
na'am
darurin ya mutu in darurin ya fita wa illa qutila
haddan Mm, haddan in ba ga za a yi masa za a kashe shi ya ƙi to za a kashe shi haddi fi kiwo yawa wa jahadan kufran in ya ƙi saboda jayayya kafirci na'am wa jahadan kufran na'am in saboda jayayya ne za a kashe saboda kafirci na'am wa tukura salatu fi muta'abbadatil kuffari karahiya ne yin sallah a guraren da kafirai suke ibada guraren bauta na kafirai kalkana isi wal biya'i wa baitin nari wal mazbala ko juji wal majzira ko ko kwata wa qari'ati tariqi ko tsakiyar hanya wal makbarati ko kabari alqadima tsohon kabari na'am wakila mutlakan wasu ce kowace kabari ma wal hammami da ban daki illa an ya kuna maudi'an tahiran masturan sai dai idan ya zamanto guri gurin tsarkakekke ne kuma mastur tsakaninsa da najasa ba najasa na'am waddari magusubati hakanan karahiya ba a son yin sallah karahiya ne yin sallah a gida na kwaci na'am ya gidan mutane ne mutum ya danne haƙƙin mutum ya ce gidansa ne ya ba ta ce ma ba a son yin sallah wannan gidan wala hajiri ko hajiri isma'il ko hajiru isma'il wal ka'aba ko a cikin ka'aba wa ala zahariha ashaddu karaha yace in a bayansa ne to ashaddu karaha tan ne ko kamar tunis tan din zai fi tsada Mm. karahancinsa din ya fi tsanani wakila bi ihbahatin nafilati wasu malamai sun fa- sun yi maganan halalcin nafila a cikin kaba din dunal faridati banda farilla wa yushtaratu taharatu mawdi'iha kuma an sharɗanta tsarkake gurin da zaka yi sallah ka saubi kamar tsarkake tufa fa in satara najasata bima la yuharrikuha sahhat idan mutum ya rufe najasa da abin da baya motsar da najasan da sallar ta inganta na'am idan kuma abin kuma zai sa ha?
yana so kenan afon Mm.
kamar yanzu kenan ya yi daidai da mutane da suke sallah da takalmi kamar Sai suke sallah yana sallar sutura motsarwa.
din nan misali Mm. Ta- sallar sutura da yake a tsaye take yana motsar da najasan sallar tana matsa da eh a wayan sallar gawa haka muke sallar da eh da yake ita a tsaye ake eh ba a wani ruku a yi abin nan ba eh na ga yanzu an matsa da yi shi din ma ba a tsore shi din ma kawai dai ka cire takalmin ya zai sai fi rashin takalmin ya fi fahimta tana najasata da abin da yuhar- la yuharrika wanda ba zai motsar da ita ba na'am eh to sai mu sahhat da ita ne kuma ba za ta inganta ba bata inganta ba kaga yanzu misali kamar nan rabin da najasa rabin ba najasa kaga ba zai motsar da ita ba na'am Mm, to za ka iya yin sallah amma takalmi ya kaga kana yin ruku kaga shi ma zai kana yin sujada shi ma zai tashi ai Mm. kama law kana fi darafi bisadin to sallah alal ukhra wa sallal al ukra na'am kaga kamar misali zai yi sallah a gefen tabarma shimfiɗa da najasa kai lauka na fi ita najasar a gefen tabarma shimfiɗa wa salla kuma alal ukra shi ma kaga wa shamsu la tudakhiru rana ba ta tsarkakewa ga najasa ne da wannan rana ya busar da shi to ba zai ba za ta tsarkake ba zai tsarkaka shi ba no, wa shamsu la tutahhiru no, adibin ta kan hadisi ne eh wa shamsu la tutahhiru wani azaba Eh.
ta robar kenan eh wallahi wa shamsu shamsu la tutahhiru no, Mm, la tutahhiru najasata wa yufa an yasiri ma adal akhbasaini an yi afuwan yasiri na koma bayan ba haya da fitsari Ana mana mutum kalma gani koma bayan in abin ba ba haya ba ba abin nan ba huwa qadru dirhami amma yake nan fitsari da ba haya din koda yasiri ne ko a jikin wannan tsinken ne aka dosa ni fitsari aka sa a jikin wannan to ba zai sallah ba haɓa da Allah yi mana sai dai asa ruzubab da sauransu irin wayannan abubuwa abubuwan ba.
eh kamar kuda ya zauna akan najasa ya zo ya zauna cikin wata wannan abu ne wanda ba za ka iya kare shi ba yau wannan su ma'afu ne Mm.
amma ba hana da fitsari ba alfa ba abu ba alfarma su
sallah da yawa wa huwa qadru dirhami fadunahu shine gwargwadon dirhami fadunahu koma baya da shi wa yatuhuru al-mahallu an-najisu bin fisalil gusalati kawai shi guri mai najasa din yana tsarkakuwa ne da gushewan gu- abinan gusarwan abin wanka wanki wanki din gairi muta gaira gaira magana rai gaira mutagayyiratin lali bai canja ba. misali guri ne da najasa ko jini to in ka wanke ruwan in ya wanke shi to ko da kana ganin shatin no, to ya tsarkaku wannan gurin Misalin shi ne ruwan ainihin wannan najasan ba.
ruwan wannan najasa Da yake a ɓace.
yawa wani a Da bacin za a to ga najasan da bin fisali yawa an ka wanke shi ka matse shi Eh.
wala ya duru Misalin ya rabu da wajen.
ya rabu da wurin shi kenan Na.
faslun sujudu sahwi yujzi'u an tarki sunani Su- sujudu sahwi yujzi'u yana wadatarwa an tarki sunani ko daga barin sunnoni wa huwa li ziyadati in ƙari ne to ba da salam walin naqsi in tawaya in ragewa ne au ijtima'ihima ko haduwansu to qablahu da qabli wala yatakarraru bi takarrurihi baya maimaituwa saboda maimaita mantuwan. Mm. Wa yuhrimu lillataini ba da salam zai kabaran harama na s- sujada kabli ba a dikai ba zai in kai sallama ba haka kawai Allahu akbar za ka yi ba sai ka mata kabbara Allahu akbar kuma sai ka ce Allahu akbar na eh tunda ka yi sallama eh, ba ka shiga sallah ba Mm, sai ka sake yin kabbaran harama to za ka yi kabbaran sujada din na wa ya tashahhadu zai tahiya wa yusallimu zai sallama wa man saha anhuma fa'alahuma duk wanda ya manta to ya aikata su mata zakara duk sanda ya tuna na hmm. shi kabili din ba badi din na
wa hal ya tashahhadu lillataini qablahu to shin zai yi sujad zai tahiya ne a sujada kabili ko ba zai yi ba kaulani na fa in saha anhuma fa'alahuma ba'dahu shi ma- kabili din idan mutum ya rafkanuwa daga barin su ya manta su to ya aikata su ba'dahu take bayan sallah ba yayin sujada ba di maimakon sa na fa in qala al-faslu idan rabiyan rabo- ra- rabawan yayi tsayi na a winta qadat taharatu ko tsarkin sa ya warware ya ware fa qila tabtulu wa qila la tabtulu shi kenan ka dauki mai dadin wasu ce sallar ta lalace sun ce ba ta lalace ba illa an ya turuka fi illan sai dai in ya bar aiki ne kal julusil awwali kamar zama na farko wayar ji'ut kamar zama na farko wannan sallar ta lalace kenan Ɗaurin jiya zama.
in kauli inda in a kauli na biyun suka ce la tabdulu sai dai illa an ya turuka fi'lan abin da ya bari din ba kauli bane fi'ili ne aiki ne to kamar su zama na farko da sauransu Ya zama farkon. Ina kunshe da sunnoni har uku.
yawa na wa yarji tarikuhu mai barinsa zai dawo malam yastaqilla alal ardi tarikul julusil awwali din zai dawo ba muddin bai miƙe bai tashi daga ƙasan ba fa in ada ba da hu batalat fil asahi ba kana kaga ya saba da aka dare Hadari wa ya ɗauki shi ya wace ba.
Ya gari. Eh, bayan ka tashi ka tsaya ka sake komawa ta batsala salatu sallarsa ta lalace na fil Bai asahi wace ba za za ka ka yi kabili ne.
yi kabili ne eh, in ka wuce din illa an yarji asahiyan Okay.
au jahilan amma dai a sane hankalinsa ya koma to sallar ta lalace alal asahi sai dai in ya dawo saboda mantuwa a halin mantuwa ko a rahin sani wa ammal arkanu fala yujzi'u illa al-ityanu biha shi far- shi farilla rukuni to ba abin da sujada ba zai wadatar masa ba sai dai kawai ka zo da ita wannan rukuni din malam ya fut mahallu talafi muddin mahalli na riska bai tsere bai subuce ba i fa in fatan misali yanzu fa ka karanta fatiha ba har kayi ruku'u ka kayi ruku'u kaga ka ka warware babu mahallu talafin sa yanzu in kayi ruku'u ka je gwiwan kama ya wuce fa in fata batsalatin raka'atu o in ya wuce mahallu talafi din to raka'an ta lalace wa man zakara fi akiri salati sajdatan la ya'lamu mahallaha sajada wa ta bi raka'atin inda ibn al-qasimi duk wanda ya tuna a ƙarshen sallarsa ya tuna da sujada ya manta sujada ɗaya amma bai san mahallinsa ba to sai ya yi sujada sai ya zo da raka ɗaya a wajen abdurrahman bin qasim wa qala ashabu bi rak'atin faqat kawai ba zai ba zai mai da sujada ba kawai raka faqat wa fi kauni min al akhirati yasjudu in kuma dama sallar da abinan kasancewansa a raka ta ƙarshe ne ya manta sujada kawai kawai zai sujada ne la gayu wa man jahila kam salla bana alal aqal duk wanda ya sallaci duk wanda ya jahilci adadin sallan da yayi sallah nawa ne to yayi gini alal aqalli to sallan nan biyu ne ko uku ne to ya ka dauka sallah biyu kai fa in taraka al-fatihata min raka'atin ajza'ahu sujudu ko idan mutum ya manta fatiha da a raka'a daya ba raka'a biyu ba to sujada ya wadatar masa alal ashhari Mm, misali a raka'a na farko ba kai fatiya ba kai ruku'u sauran raka ukun kai fatiya to kawai ba sai ka sake sallar ba Mm, illa an ta kona suna iya sai dai in sallar asuba ce wata butulu alal ala qaulil qadi to sallah tana lalacewa a fadin al- alqadi fa in taraka takbiratal ihrami ibtada in ya manta kabaran harama sai ya sake wal mutammu yuhrimu shi ma mu zai yi harami ne ko zai dauki zai kabaran harama wa yudriku zai riska malam yarka imamu muddin limamin sa eh kamanta kabaran harama ko da kazo sai ka tuna ah ai ba kai ba kai kabaran harama ko zaka ce Allahu akbar Mm, amma bayan bayan an yi ruku tukunnan ka tuna to shikenan Mm, wakila ma lam yarfa yawwa wasu ce muddin bai daga daga ruku'u ba Eh, in bai in yayi ruku'u ma da zaka iya riskansa in ya daga ne baka riske shi ba fa in adraka raki'an fa amkanahu an yuhrima wa yudrikahu qabla raf'ihi sahhat wa ba'da raf'ihi as-sahihu annahu yabtadi'u idan ya riski limamin a halin ruku'u ya kabbara fa amkanahu kuma ya samu daman yayi kabbaran harama ya tarar da wannan ruku din to qabla raf'ihi kafin ya daga to sahad ya inganta ita wannan sallar ta inganta wa ba da raf'ihi bayan dagawansa as-sahihu ingantaccen magana dai magana da tafi inganci annahu yabtadi ko wannan sallar ita babu wa qila in kabbara lirruku'i ma daka inda har yayi kabbara na ruku'u shikenan ya shude wa aada ijaban alal mashhuri wa'ada ijaban wa qala ibn al-maji shuna ce istibaban zai mayar wa yasjudu al-mutammu li sawi imamihi shi ma mu zai yi sujada saboda rakkan wal limaminsa
bambancin ijabin da wajibci a halin wajibci na'am eh zai sake sallar kuma wajibi ne sakewa din Eh. ya zama wajibi shi sallah din misali ka ce Allahu akbar ba kai kabara harama ba kawai kai kabara na ruku'u to sallar ta zauna abin nan in ga ruku to sallar zaka sake ta in an gama sallar da baka sa ra- raka tunda ba kabara biyu kai ba kabara ɗaya kai ka ce Allahu akbar sai kai sujada kai kai ruku'u to limamin bai daga ba kaga ba kai kabbara na harama ba kabbara na ruku'u kai to wasu malamai suka ce wannan kabbaran ta zauna madadin kabbara na harama wasu sun ce a'a shi kabbaran ruku'u ne saboda haka sallar wajibi ne ka sake ta eh shi ibn al-maji shuna ce mustahabi ne a maimaita ta tunda zai iya zama a madadin
na'am yawa na'am ina nan maga wakila yin kabarar rukui mada kawai zai shuɗe wa ada ijaban amma alal mashuri ibn al-maji shuna istihbaban gairan mashuri amma ba mashuri bane ba zai sake ba din wa yasjudu al-mutammu li sa amma kaga shi ma zai yi amfani da shi ga kauli na imami hujja a mazhab a mazhaba can kauli ɗaya ya kawo maganan bayan nan Mm.
munajira kan imamu raki na abu sajida yawwa kabbara Kabbara.
Ihrami.
summa lil yawwa a nan ɗin kuma mahallu tadaru mahalli ɗin ne ya kunta ya zo tare da limamin arhu in zai samu dama Allahu akbar Allahu akbar in kuma bai samu dama ba ya ce Allahu akbar to sun ce sallar ba ta yi ba wannan ɗin da kabara ɗaya kai ibn majid suna ya ce to ta yi misabi ne ka sake ɗin in baka sake ba ma sallar ta yi na'am wa yasjudu lil mutammu ma mu zai sujada li sawi imamihi ko na'am saboda rafkanuwar limaminsa fa ammal masbuqu in sajada imamuhu qabla salamihi sajada mahu shi masbuqi idan limami ya sujada qabli to zai sujada tare da shi wa qama lil qada'i ba'da salamihi bayan limamin yayi sallama to zai tashi ya rama na'am to in sajada ba'da salam idan kuma ba'da salam zai yi to lam yasjud ma'ahu to ba zai sujada tare da limamin ba na'am to wa hal yaqumu lil qada'i ba'da salamihi min as-salati aw min as-sujudi qaulani to shin mamun zai tashi ne rama sallan ci- bayan limamin yayi sallama daga sallan kafin yayi sujada ko he bayan yayi sujadan yayi sallama mamun zai tashi Kaulina sujudi Au, daga sujada kai daga sujudan daga sujada daga sujadan karshe ba mm. yace to qaulani kuma na adraka man ya tashi daga sujudan karshe kafin ya tashi ya sallama ba.
mm.
haka ya tashi kai kai a wannan Eh, haka.
kauli na biyun kenan kauli na biyu ya ce wa man adraka ba da salati wa man adraka ba da salati al-imami wa kad kana al-imamu saha sahwan yujibu alaihi as-sujud qabla salam fa innahu yasjudu ma'ahu fa idha sallama al-imamu qama al-ma'mum fa qada ma fatahu thumma lam yu'id sujudahu wa in kana sujudu al-imami ba'da salam ko lam yasjud al-mamum wa qama wa qada ma fatahu thumma sallama wa sajada ba'da salam wa qala ibn al-qasim in sha'a qama idha sallama al-imamu min sulbi salatihi wa in sha'a intadharahu hatta yafruga al-imamu min sujudihi ya gama sujada ba din yayi sallama sai ya tashi Daidai ɗaya Mm.
a zaune zai jira shi in sun gama kawai sun gama yayi sallama zaka tashi ne da kawo ba Mm.
amma kai wancan din ba zai je in kai wancan din ma daidai Mm. Yan kiji ne gure din ba daɗi ne nici ne.
yawwa ya ce sujada ba da salami wa yasjudu almu'tammu mamu ba da qada'i shi bayan ya rama sallansa zai sujada sabadin na'am wal imamu yahmilu sahwal mu'tammi limam yana dauke rafkanuwan mamu na'am wa fi ta'ammudi tarki sunnatin bis sujudi wa adamihi qaulani to magana biyu ya zo wajen ganganta barin sunna da gangamu zai bar sunna to zai yi sujada ne ko ba zai yi sujada ba sallar ta lalace na'am to kaulani an yi maganganu guda biyu yawwa wala sujuda li tarki fadila babu sujada ga barin mustahabi na'am wa amduhul kalama li, la li islahiha mubdil da mutum ya ganganta magana da gangan mutum ya magana ba don gyara sallar ba to sallar ta lalace na'am wa in kalla ko da maganar ta ko da kaɗan ne magana in dai ba don islahi ba na'am la lisawihi a a la tabtulu salatu sallar ba ta lalacewa saboda mantuwan yin magana da man- da mantuwa kai magana na'am amma da mantuwa ma illa in ya kusura sai in yayi yawa kuma na'am eh wa su'alun wa utasun wa galabatul buka'i na ba sa bata wai su'al da udas tari da atishawa da rinjayen kuka irin kokarin rinjayar da mutum No.
wa yubdiluha sa wannan su ba sa bata ba wa yubdiluha sahawul hadasi rafkanuwan hadasi to yana batawa wa galabatu da rinjayensa wal wa mimma yubdilu mislu kurujir rihi wal bawli wal ga'id wa nawiha galabatan aw nisyana Mm. to su ma suna bata sallah shi zari tun zari mutum bai sani bai wani ba za masa uzuri cewa ai a halin rahin sani ba kawai sallar ta lalace ko rinjayen hadasi din na'am wal qahqahatu shi ma na bata sallah kilkilewa da dariya latabassumu a banda murmushi to hal yasjudu lahu to shin murmushin zai masa sujada ne inda ya kare ne ko ko ba zai masa sujada ba kaula ne watta nahnuhu gyaran murya in zahara minhu maqati'ul hurufi maqati'ul hurufi idan man harufa mayankan harufa ko suka bayyana daga wannan ya wasu harufa suka bayyana tafakkal kalami kamar magana ne wa illa fala in kuma harufa ba sa fitowa fala walau ta ba da bi haisu yugayyiru nazma salati abdalaha wa in wajaba walau ta ba da da zai nisa gyara muryan ko yanda zai bata tsarin sallah zai canja tsarin sallah to abdala zai bata sallan ittifaqan wa in aujaba wa in aujaba na koda ya tabbata koda ma ya zama dole sai kai gyaran muryan A- wa in wajaba koda ya wajaba yin sa din wa amma ma fil aqdari yace wa tanahanuhu lid darurati muktafar walil ibhami munkarun wala tabdulu salatu bihi hasilul kalam fi tananuhi annahu in kana li ghairi darura la tabdulu bihi salatu wala sujuda fihi ittifaqan wa li ghairi in kana li darura ko na'am
in kana li darura yawwa wa li ghairi daruratin qawlani li malik ahaduma yufarriqu bainal yufraqu ko bainal amdi was sahwi wal akaru la tabdulu mutlaqan la tubdilu ko mutlaqan wa bihi akhadha ibn al qasim wa iktarahu al abhari wal khamil khifati al amri faslun war ru'afu in kana qabla aqdi rak'ati wa in amkana tamadi ma'ahu madafi salatihi wa illa qata wa gasala dama bi makanin mumkinin qaruba Ƙarfin irin gida.
Iyi.
Fasaha ne.
war ru'afu habo Ƙaribin kenan.
in in kana qabla aqdin raka'ati ka qabla aqdin raka'ati kafin ya kudire raka'a ana kafin ya yi ruku ya warware na'am wa in amkana kuma idan zai yiwu ya miƙe tare da wannan din ba zai cutar ba jinin ba ya shuɗe fi salati wa illa in kuma ba zai yiwu ba ka tsaya ya yanke sallar ya wanke jinin bi makanin mumkinin gurin da zai yiwu ko kuma karuba guri wanda yake kusa ba ya cewa karibin ba ya ce karuba sai karuba muktasar ma haka wa in kana ba da akdi akwai ma'ana Na Kai dalilin bara sa.
lambe. Alagan bai na da.
eh yana yanzu shak wa in kana ba da akdin rabi'ati bana in kuma har ya tashi daga raka'a na in ya, ya kasance bayan ya daga ko Rak- eh, bayan ya daga raka'a to zai yi gini na'am I, misali yanzu ba yi ruku ba ya same to in ya zo sai dai ya sake jona sabo amma in ya yi raka'a daya an daga ya yi raka'a daya to in ya zo zai yi bina'i ne na'am in ya gama kuma wannan sallar tasu ta farkon tana nan na'am
fa in kana imaman idan limami ne istuhibba an yastakhlifa ana son ya wakilta wani ka galabatil hadasi kamar hadasi ne rinjaye shi to sai ya sauri ya ja wani eh falau atammu furada jaza da za su cika sallar su su kadai sallar ya lata liman yayi muku raka'a biyu shabo ya zubo masa sai ya fita to shikenan kowa ya cike da cika ya ci gaba da sallarsa ya karasa sallah shi kadai to sallar yayi illa fil jumu'ati fa yajibu al istikhlafu sai dai a juma'a to wajibi ne a samu istikhlafi shi yasa ba a son mamu ya bar bayan limami eh saboda irin wannan matsala ba mamu zan ce ba na'ibi na'am na'ibi ba zai bar bayan limami na'am tunda juma'a din ba na'ibi ba zai yi ba na'am Mm, tunda wajibi ne idan matsala ya samu limami din ya tura wani wal mutammu ya kurju in ma mu ne zai fita wa alaihi hurmatu salati alfarman sallah ya tabbata a gare shi wa yaksilu dama fi aqrabil mawadi'i ilai sai ya wanke jinin a mafi kusancin gurare zuwa gare shi gurin da yafi kusa da shi suma in zanna itraka baqiyatin min salati sannan ya zaci in ya tabbatar da samun sauran sallan to raja'a ya dawo wa bana bi sharɗi adamil kalam sai ya gini da sharaɗin rashin magana wa wati'ihi da sharadin ma'ana shi ma bi shardi adami wati'ihi najasatan no, da sharaɗin rasa taka da, da sharaɗin rashin taka najasa wata jawuzi akrabil mawadi'i ilaihi da sharaɗin tsallake rashin tsallake mafi kusancin guri zuwa gare shi no, wa hadasi da sharaɗin rashin hadasi wannan sharuɗa guda fudu no, sun tabbata to zai cika sallarsa zai gini akan sallar da ya bari daga baya no, wa illa idan kuma wani sharuɗin ba su kawo to a tamma zai cika sallar tasa ne makana a inda yake illa fil jumu'ati sai dai a juma'a to fa yarji'u ala kulli hal no, eh ko sallama ne ai rage to ba za- limami bai sallama ba ka fito to sai ka dawo masallacin juma'a za ka zauna kai kai sallama no, wasahihu anna al-imam idza raja laysa lahu ikrajul mustaqla fil yutimma huwa zan limami ne raka yayi raka da da jama'a ya fito ya wanke habansa idan ya zo ingantaccen magana anna al-imama idza raja idan ya dawo laysa lahu ikraju bai da dama ikrajul mustaqla fi cire fitar da wanda aka wakilta din li yutimma huwa dan shi ya karasa sallah wasu yubahu tanafulu fi sa'iril awqati mustahabi ne yin nafila a kowane lokaci za a yi nafila illa ba da salati subhi sai dai bayan sallar asuba hatta tartafi ash-shamsu har sai rana ta dagu wa ba da asri sai dai bayan la'asar hatta ta guruba banda sa bayan la'asar ba za a yi nafila ba hatta ce rana ta faɗi wa fihi inda zawali kilafun nafila din no, a wajen zawali za a yi za- za a yi shi ne lokacin zawali ko ba za a yi shi ba to kilafin to fihi din ne na fulu din yake duba kenan wa fi ha ya fi daɗi ya yi misali Daga illa ba da salati yubahu tanaffulu no, fi sa'iril awqati illa ba da salati subhi hatta tartafiya shamsu wa ba da al'asri hatta taghruba wa fi inda zawali kilafin shi yin nafila din a lokacin zawali an yi sabani wa fi tanaf- yana koma tanafuli ba nafilati ba yawa shi na fiha tanafulu kaga muzakkar daga ya ya kawo damiri na fihi no,
yauwa wa fiya mu dawwana ne sanan kuma ce wa fihi kai wato fahimtar damayar wallaular dama'ir wa ga jalla arab al-himar walaysa ma salawati rawatibun mahduda sallolin nafila din to ba wani ratibi mahduda eh tare da sallolin farla ba Mm. wayya fil laili wan nahari masna masna ba ce in kai adadi kaza kai kuskure ba bai da iyaka shi dai biyu ya kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama kai je ka zauna no, wal abdalu al jahru fil laili was sirru fil nahari mafi abin da yafi dai ka bayyana na filfili na dare ka boye na rana wa taksirur karatun sa ba wa taksirur ruku'i was sujudi ana son yawaita ruku da sujada ne ba yawaita tsayuwa ba nafila din yawan nafilan yafi yawan tsayuwa wa filuha kal watan yinta a boye ana so an fi son ka yi ta a ɓoye a ɓo- a gurin da ba ku a keɓe ko wa fi nisfin lailil akirati kuma an fi yin sa a tsakiyan dare na ƙarshe dare in ya raba ta ƙarshen nasa ba farkon ba no, Mm, kamar misali yanzu aka ce karfe ɗaya to ɗaya zuwa sama ba ɗaya a- zuwa baya ba no,
wa ya juzul julusu ma'al kudrati alal iyami ya halatta mutum ya zauna tare da ikon tsayuwa yana da ikon tsayuwa wala rahilatin ya halatta a yi nafila a kan dabba fi safaril kasri haisu ma ta wajja hadbi a tafiyar da ta kai yin kasaru kuma duk inda dabbar ta fuskanta da shi no, wa fi safinati a jirgin ruwa yastadiru shi zai juya jirgin ruwa idan yin haka to kai kuma ya ka juya bangaren kibla din no, eh kamar wannan abin da ke sai ta kibla wannan tsallayen nan yana haka in ka biya tsallayen ba shi kawai baya kan to haka za ka yi a sa- a jirgin ruwa din no, eh ya sadiro kana tafiya gabar yake na ana tafiya in yayi are in yayi kudu to kai juya gefen gabar da zaka yi ba za ka bi shi ba mutum zai rinka juya yana kallon alƙibla eh na adil istibiru ba ta rasa ne.
wa fi safinati to yastadiru wa muftatihu ha jalisan wanda ya soma shi a zaune wa ah, wa muftatihu ha jalisan wa yustahabbu idza qaraba ruku ana so mutum da ya soma nafila din a zaune to ana so kaga duba Wannan ya yi adafin fili akan isimi ba?
yi to kaga wannan Tatuwa jalisin wa yusta abu iza To.
gara ƙari. Haka mutum zai da ba wawun din ma da yi.
sauri Yawwa!
wa muftatihu ha jalisan Jalisan, Wannan ya zama to kamar kai tsaye.
yastahibbu idza qaraba ruku sai kuma ce wa yasta wa yustahabbu
gaskiya ne kawai.
in ba in ba na hawo in mutum bai abin nan ba fasaran sai yana da wahala yasa yake da matsala ai ni muktasar ya fi min daɗi ai Ya fi daɗi.
ni muktasar yanzu na muktasar ne to akwai abinci a cikin sa zaka samu karatu Yana da islami.
Mm. wannan ba istilahi wa muftatiwa wanda ya so manafila din a zaune kuma wa yustahabbu ana so idza qaraba ruku'a idan ya dab ya zo dab da ruku ya kusanci ruku'u kama ya tashi fa qara'a mata ya sara ya karanta abin da ya sawwaka waraka yayi ruku'u Da mai kiran jangam.
walahu itimamuha jalisan kuma yana da daman ya karasa ta a zaune ya misali yanzu akwai mutanen da raka ɗaya suna sa izu goma su Ɗan arabi ribo.
to kaga Wallahi nafila a ne, zaune kana zaka yi gani.
shi Na.
eh kawai bismillah rahman rahim alhamdulillah min zalika kitabu la raiba fihi kana she ka zo kamar lakin lahu ya sha kai ka zo kamar irin su la khaira sai yana she ka tashi daga la khaira zuwa la yubu din sai ka karasa shi a tsaye ya kai ruku in ka kusa yin ruku kuma ka kamar sallan wani ka sake zama kai karatun ka. ta haka yi wasu din suke sauke qur'anin ba tsaye ba yi wasu kawai da takaran ka yi izin kashi ba in ka gama yin shi ba sai ka ta Allah ba ka bana da ka ai sai a dare ai kai saukan kana ta gara
Raka ka sa Qur'ani raka.
eh ka sa Qur'ani a raka tunda shi na bi mhm ha Da wani ma da da wari dabara ne babba Allahu akbar walahu itimamuha jalisan yana da damar ya karasa ta a zaune wa bil aksi ko a tsaye ka soma da ko ka soma da a tsaye ka karasa da zaune ko ka soma a zaune ka karasa a tsaye wa shuru'u da mulzimun fi sa'irin nawafili somawa din yana lazamtawa fi sa'irin nawafili Dole ne ka ƙarasa.
je ka karasa in sawan kanan nawafilan laili aw nahari illa bi waqti nahin Hmm. fa in abu dalaha idan ko ya bata to kaza zai rama tunda ka so ma to shi ka karasa kawai ka ce Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam na fasa in dai ka so ma to sai ka ka karasa ana bin ka bashi eh kamar azumi ne na bila ka ce kai na bara ne na fasa kaga aikin gangan ne ba wani uzuri ba amma in wani uzuri ne ya taso ko wani bako ne kai misali in ka ci ba za ka ci abincin ba shi ma ba zai ci ba Wancan din ya zama kamar wasa da yanci ya san ka gane sai ka ji azumin sai ku ci abincin tare misali ko wani uzuri ne ka manta ko wani walima da za a yi kuma waliman yana da muhimmanci a gurinka Yana da mutum.
kana da azumi kawai daga ta ka ci ai yau sunan wane ne sunan ni ma shayi ne zama kana mai dafa shayi a sunan Ah, yana yana- ka togo Kaman gaibe ka sha wahala ka ce kai na fasa.
sanan ba zama zai fa in abu talaka da la in batalat sai dai banda in ita ce ta lalace in zai zama ko Mm.
Da inni.
la in ne ba la an ba Kamar misali kai hadasi kenan.
Mm.
Kaga ita ce ta ɓata.
ita ce ta ɓata sallah Mm. wadakilu masjidin fi gairi waktil karahayi yuhayyihi bi raka'ataini qabla julusihi mutumin da ya shiga masallaci ba lokacin karahiya ba ba lokacin da aka kina fila ba to zai gaida masallacin da raka'a biyu kafin ya zauna wa minha daga cikin nafilfili din at-tarawihu akwai tarawih samani asharata taslimatan za yi sallama goma sha takwas
Tsayuwa nawa kenan. Yawan da tsaiwan da yawa yawa.
ne goma sha takwas sau biyu din talatin da Ya kan da fi.
talatin da shida ne ko Ba fi da zuwa ne ba.
ko ashirin goma sha takwas talatin da shida ne Mm.
talatin da shida Na magabata ba.
Mm, na ga magabata Tsarin tarawih za ta ji kore na.
wakila ashirin wasu ce a sallama sallama goma ne raka ashirin kenan ma bainal isha'i wal witri tsakanin isha da witri wala ba sa bi tanaffuli babu laifi a yi in nafila fi jalasatil imami bainal ashfa'i sai limami ya ce assalamu alaikum su kyamu laili na yi sallah kafin limami ya futa ya tashi zaka iya yin wasu nafiliya wannan rakiya bayanin ga ne
wannan zama ba mudrikun nasi fiha la yusalli isha'a ma'ahum wallahi ana yi yanzu kuwa Mm. to duk wanda ya tarar da limami daga a cikin tarawih to ba zai sallan isha tare da su ba wasu kawai za su jona masa isha ne yanzu ana yawan yi eh yi wallahi kuma ba kyau wallahi sai dai ruwa ruwa.
shine cewa man fatahu al-isha ma al-imami fi ramadan summa atawa huwa fi salati al-qiyam to wal yabtadi bil isha fa yusalli wa da summa adraka al-imama wannan yene mazhaban mu wal aidi ayi zala ne suka kawo wal witru sunnatun muakkada witri sunna ce mai karfi raka'atun raka'a daya akiba shaf'in bayan shafa'i munfasilin ko munfasilin kuma ba- ba da shafi'in munfasilin bayan shafa'i wanda ya rabu da shi za a raba shi da shafa'in lokacinsa kuma ba da isha'i fi waqti al-muktari a lokacinsa al-muktari wal abdalu li dhil wirdi ta'khiruhu ila akhirin layli mafi bice abin da yafi ga wanda yake da wani wurdi na nafilfili ko na wasu ayyukansa na sallah to ya jinkirta ya zuwa karshen dare wa gairihi wa wanda ba yi da wirdi to la ya namu ba kare bacci illa an witirin sai in yayi witirin sa wa yaqra fi shafi bi sabbi isma rabbikal ala wal kafiruna a shafi zai karanta sabbi isma rabbikal ala da kul ya ayyuhal kafiruna wa bil witri bil ikhlas wal muawwizataini wala ida nasi muawwiz wala kunuta fihi babu kunutu a cikin sa a shafi da witri a witri din alal mashhuri wa rakatal fajri sunnatun rakatul fajri rakatanil fajri rakatayil fajri rakatal fajri sunna ne wa kila nafila wasu sun ce nafila ne wa waqtuha lokacin sa ba da tulu'il fajri bayan fudowan fudowan alfijir wa wanda kalal masjida wa qabla an yarka fihi duk wanda ya ga masallaci kafin yayi ruku'u a ciki kafin yayi sallah a ciki kuma to uqimar alaihi salatu aka tsayar masa da sallah aka tada iqama to yarka ukarijahu zai wannan sallan ne a bayan masallaci a waje zai fita waje sun ma yudriku sannan ya riske su wan na'imu an wirdihi in tasabbaha lintizaril jama'ati sallahu mutumin da yayi bacci bai samu yayi wurjinsa ba idan har gari ya waye alfajir ya keto saboda jiran jam- jama'a to sallahu sai ya sallace su kafin jam'i din kafin limamin ya zo ko wa illa badara ila fardi in ko ba haka ba sai ya sauri zuwa farallansa wa anil witri in kuma ya manta witri to fa fi sa'atil waqti in lokaci yana da fadi to yusalli jami'a zai sallaci dukkaninsa wa fi diqihi yaktasiru ala witri wata din zai shafi da witri kuma lokacin yayi matsi to zai takaita akan witri wa yusalli rak'atayil fajri ba'da tulu'i shamsi azaimus sajadati ihda azaimus sajadati gunda lalle za a yi sujada al-awamir guraren da aka yi umarnin a yi sujada Eh, su ne goma sha ɗaya min ha sod daga ciki sod a ciki akwai sod la'akirul hajji banda ƙarshen hajji ya lalina manur kawo juduwa wujurabakum wa faru kai da lalakun tulun banda shi kenan mafumin sai ya nuna kenan farkon hajji Eh, ya faru ma ya sha walaisa fil mufassali minha shay'un babu sujada mufassal kamar na wan najmi da inshiqaqi da suratul qalami da wayannan duka ba sujada fasjudu lillahi abana irin su irin su abana nan fasjudu lillahi wabu- wabudu sura na suratul qamar wa idza quriya alaihimul qur'anu la yasjuduna sai ya zama haka.
wasjudu waqtari su ba a za'imu bane eh mufassal daga daga suratul hujurati zuwa ƙasa to babu sujada a mazhabul maliki kira sauran mazhabobin akwai wa asbata ibn wahab ma aljami'a shi a mazhabul malikin ma ibn wahab ya tabbatar da dukkan su ma zaka iya yi wa shuruɗu wa sharuɗan yin wannan sujadar kassalati kamar sallah ne dole sai da alwala wa bi an yakuna la taharatin yukabbiru li khabdiha wa raf'iha zai kabbara idan zai sunkuya saboda sunkuyawansa ko saboda dagawansa bi gairi iramin ba tare da kabbaran harama ba wala salamin ba tare da sallama ba eh ba ba sai ka masa kawai Allahu akbar zaka tafi wa yatajawazuha waqtal karahati in lokacin karaha ne ka zo zaka tsallaka shi kamar bayan la'asar da bayan asuba wala hadasi ko lokacin mutum yana da hadasi wa yatluwa ma ba da sai karanta abin da yake gaban wa yasjudu sai ya sujada wal mustami'u kattali mai sauraro shi ma kamar mai karantawa ne lassami'uwa banda mai ji eh mai ji daban mai sauraro daban mai ji din wani mutum yana karatu kai kana harkarka Kira da jama'a.
kai kana ji amma baka amma shi sauraro din shi yana kai kasa yi Zuciya ka sa hankali da kana fahimta. Kana saurara.
kana saurara Hankalin ka san yana sauraro kan daban karatun gaba.
yanzu misali kamar yana masafa mutum ko idan sauraron masafan ya so kana ji kana aikin kana eh amma kai kana wani harkar Kullum kawai jin yake jin karatun ya yana da je- nemi mai sauraro shi karatu ya je sauraro
mustami'u ka- Eh, wai wal mustami ukatali lassami mai sauraro kamar mai karantawa ne banda mai ji wa yi kurauta ammuduwa karahiya ne ganganta tafi salati a cikin sallah da gangan kawai ka dinga kawo ayoyi na sujada ta wannan karahiya ne a mazhabin maliki kawai da gangan dan kai limamin Allahu akbar inna ma yu'minu bi ayatin lil ladina idza dhukiru biha karru sujadan wa sabbahu bi hamdi rabbihim wa hum la yasjudun Allahu akbar kawai dan kai sujada to karahiya ne fa in talaha sajada to duk koda koda da karahiyar ne inda ya karanta ya sujada to zai sujada wa yajaru al-imamu biha fi sirriyati limami zai bayyana gurin sujada din a wajen da ake sirrintawa wallahu alam Allah shi ne masani
Sai kullum sai na da wani.